yabawa gare mu mu zammuna yabawa in ya so kuma shi yake hanawa shi babu abin da bai iya ba salati na zuwa ga manzo muhammadu wanda don sanazo duniya da babu wanda zai zo in ba albarkacin saman zo da ni ban zo a duniya ba kuma na yi sallatin sabbai alaye har zuwa sahabbai da duk mabiyanin sahabbai na annabi wanda jalla ya bai ma biyan su ba za su halaka ba ya jalla gaban yawan azaka da yawan hikima na rera waka ga da aminu annabinka don ko shi ya kira abika mai son ba zai ga halaka ba sai na yabi jigitan zuwai ba muhammadu wanda ba shi gaba ga kowa ba ji kunza gaba shi ke tozar da masu gaba makiyansa ba za su tabbata ba yabon zagun muwajibi ne don ko a gurin mu'arziki ne kowai yabon sa'aziki ne a wurin Allah muzakkari ne aljanna agun zaba hana ba an ce ko a rera bege ko da baiti guda na bege ga annabi har ya nuna bege yarke jittun yana ta bege ba zai ga wuya a lahira ba Allah shi ya rike masoyi ga kowa ya zamo masoyi in ko kake kai gurin masoyi mai sa ka zamo babban masoyi na Allah ba da gargama ba ko kina biyu za a yi haushi wahalar duniya tana ishe shi kiyama ta shiri su kyaushi ya kuka da bin uban gidan shi shi dan da ba zai ga gafara ba in ka gina biyu kai asara aikin da kake ya zan asara ka kaura cikin dubun asara ka tashi cikin dubun asara ramar Allah baka sani ba Muhammadu mai yawan daraja ga Allah wanda ke da hujja ga mutane babu wanda zai ja da shi balle ya sami hujja Allahu gani ba zai bari ba shi ne haske mafi karinci kuma shi ne wanda ke da yanci na tabbata zidi bai talauci duk wanda ka san sa bai talauci ga jallaba zai ki daraja ba Muhammadu wanda duk ya bika kuma ya yi kira zo a bika ga aiki ya yi kwaikwayonka hakika na ji babu shakka aljanna argunsa ba hana ba. shi ne Allah yawa mutunci da alkhairi zuwa karinci ga kowa ba shi mutunci bai cuta ba shi tun mutunci bai zaɓi zama a halaka ba. Duk mai son da ba shi kuna firdausu wurin da za shi kwana ya kau daga masu shirya barna duk wanda yake kira ga barna ba za shi ga fiti lahira ba. shida akwai rikon amana ga kowa ba jikin amana hakkin wani zidi bai yana in ya jara'a ana ta murna don bai hali na yaudara ba Muhammadu wanda jalla ya ba daraja da yawan dubu muhibba fiyayye ne ga masu haiba dukan jama'ar da ke da haiba ba su kai ba ga sidi dan su haiba. Muhammadu wanda ke da himma ga komai ba shi nuna homa ko alfahari da nuna sama kiran sa guda mai da himma ibada ba ka ba ira ba. Muhammadu ba shi dagawa bai kyama zuwa ga kowa ya karka da gaskiya ga kowa nasiya ta zuwa ga kowa bi Allah ba yawan faɗa ba. Rasulullahi mai karama da yawan hikima gani da himma ga tausai ba shi musuma da gani nai dole a yi nadama don ba yi kamar sa duniya ba. shi da akwai yawan basira ko goyira an yi mai bishara da karatu don yawan basira aka ce yayi an yi mai ishara da da karatu wanda bai sani ba shi da akwai yawan basira ko goyira an yi mai bishara da karatu don yawan basira aka ce yayi an yi mai ishara da karatu wanda bai sani ba in da yana cikin mutane da ka hango shi za ka gane domin haskensa zahiri ne ba ɓoye wata mutum shiga ne da gani ba a kai shi martaba ba a jikinsa yana da kyan halitta ba wanda ya kai shi kyan halitta don shi ne shugaban halitta ba don saba bayan halitta da ba yi dukanta duniya ba Muhammadu na da kyan tsayawa ga alkawari yana cikawa ga son Allah abin yabawa da kyauta da bai gazawa kuma bai yi kwaɗai na duniya ba. Zuba na jikin sawa turare, kamshi ya zarta duk turare, yana son zatufa farare, yana son masu raya aure ba masu faɗa da fallasa ba. Muhammadu in ya dafa kanka gamshi a jikinka har a kanka shekara ya kai cikin jikinka, kamshin baya fita jikinka domin darajar sadan suwai ba. Ko ta biyu ko a barci shi kam ya warke na sakunci cutarsa da duk yawan talauci sun kau da yanzu sai fa'yanci ba zai ga wuya a lahira ba. Muhammad shugaban halitta a barci na ka zo mu zanta in dai dace na tau bukata a zuci na san yawan fahimta idan na tsere masu gaba. Muhammad jallaya ya baka shi azza wa jallaya na ɗaka hayyayi ka shugaban ma'aika ya ce kuma babu mai wuce ka mutum bai kai ka daraja ba. da dabobi da ya yi zance kuma sannan ya kira itace da yara ƙanana ya yi zance aljanda mutum yana ta zance abadan bai saba kuskure ba gani suka yi gaba da baya bai cuta da ba shi karya ga aiki ba shi juya baya dukan zancensa babu karya bai saba faɗi da tasuwa ba muhammadu ya kira a gargaɗi Muwan kira ga rana ta juyo don saboda kauna domin sune saboda kauna wata ya tsagu babu zauna domin darajar da zuwai ba. Annabi mu Habibu shugabana kamar ce uwa ba ne uba na haskewa ne wata da rana yabonka nake dare da rana domin in tsere masu gaba. Rasulu abin biya ga kowa, abin kauna zuwa ga kowa, kai ne hanyar biya ga kowa, ka zan shigo zuwa ga kowa, domin ba a kai ka ɗaukaka ba. Shi ya wuce zolaya ga kowa, daraja kan baya fi kowa, manzo bai cutuwa ga kowa, kuma ba shi kira a cuci kowa makinsa ba zai ga gafara ba. shi bai faɗai na duniya ba mai kira da faɗai na duniya ba shi ne ke watsa masu gaba bai ke tabba shi kulla gaba kuwa bai kai shi hamdala ba Muhammadu shi ga son zumunci ga makwabci ba shi cin mutunci shi ke yakar maki mutunci ga mutane shi ka ba da yanci bai tawaye haƙi da fallasa ba. shi ne biko kan halitta mai kyan hali da kyan halitta shi ne biko ga duk halitta da gani ne kaga kyan halitta ga sifa ba a kai shi ɗaukaka ba Allah ya tsarkake jikinsa a zuci zuwa tufan jikinsa haske ya mamaye jikinsa shi ba cuta jikin jikinsa a jikinsa ba kaga na kasa ba Allah ya shirya hankalinsa ya sa haske a faɗinsa da imani a zuciyarsa, akwai haƙuri a zuciyarsa ba zaɓa faɗar Ubangiji ba. Manzo mai yawan nizimci ga roƙon jallabai gurumci an san shi da son riƙon zumunci ga kowa ba jikin mutunci da zaɓi zama a hallaka ba. Ɗani na ɗaɗan suwai ba na Aisha makiyushi da gaba mazan hulɗa da kore gaba dukan mabiyansa ba su gaba ba su kasa biyar Ubangiji ba. Litinin rana da haihuwarsa Aminatu wadda akuwarsa da Abdullahi shi umarsa da dukan jamla ta ‘yan uwansa ba su san kuka a duniya ba. Rabi'u lawala sha biyunsa da nan aka sami haihuwarsa duniya ta yi kyau a kan zuwansa dukan halittu suna ganin sa ba su san da kamar sa duniya ba. birnin makanan garin sa aka haifa inda yan uwansa mabiya da waɗansu masu zunsa murna suka yi sab akan zuwansa a garin bai dai na hazuka ba Abdullahi ubansa ya riga ya kawo kafin zuwan maraya Muhammadu mai yawan biyayya ga kowa ba shi yin biyayya ba ya yi jikin bakin ciki ba. Shi da jikin sana da haske a ran dami da sai ba haske ɗakin ce sai yana ta haske saboda zuwan mutum cikakke ba mai sifata raunana ba. Amina da ta yi haihuwarsa ba ta sa fitila ba don ganinsa, askensa kasa ana ganinsa, duk wanda ya zo da son ganinsa ba zai ji bakin ciki ya rai ba. Halimatu ce ta ɗauki yaye, Muhammadu tun yana na goye, ta ɗauki abinta sai ta goye, ta je a gidanta don ta yaye Muhammadu. Ta ji ƙarfi dukan gabanta sun yi ƙarfi a cikin zuciyar da ta ji ƙarfi, domin darajar tana da ƙarfi don ba yi kamar ta duniya ba. Dalima ta je wurin mijinta ta ba da naziru gun mijinta ya sa hannu ya karfi ɗanta ya sanya ido ya dubi ɗanta a jiki ne bai gana kasa ba. Da mijinta ya dubi wanga yaro da mijinta ya dubi wanga yaro sai kai da kyau ga wanga yaro ya ce wabba ki wanga yaro aminatu ce ta bani yaro bai san babansa duniya ba. da ya ɗauki na biyu ya ji ƙarfi gabansa suna ta ƙara ƙarfi a cikin zuciyarsa babu zafi darajar yaron ya ta yi ƙarfi don ba yi kamar sa duniya ba. Halima mijin tana ta murna suka hau jaki suna ta murna jakin su yawar da ke ya nuna murna ya ɗauko ɗan amina abin su ba abin gudu ba. Can da jakin su ga shi gurgu amma da yanzu ba shi gurgu ya ɗaya kama irin ta gurgu inda can ka gane shi gurgu yanzu ba ka da na kasa ba jake ya cika ka a jikin zakwai kiba cika ka tafiya ya kai kama da iska ƙarshe ya mai yawa da na ka saboda na biyu ɗan suwai ba sun dai ni zawon ga daji wannan jinjiri a daji sai ga wasu sun fito a daji su ba su kashe na biyu daji amma allahu bai bari ba Halima ta tsara hankalinta tsoro ya mamaye jikinta domin tausayi zuwa ga ɗanta don ta san za a kwace ɗanta a kashe mata siri ɗan zuwai ba. Daga nan sai ta ga wanga yaro Muhammadu wanda ke da horo ga Allah sai ya nuni don saboda tsaro ga sharrin masu nuna gaba. Sai ta ga an yi tsawa ta farko waɗanda ma kirawa ko su ya faɗi sai fagawa ba wanda ya tsani ko ɗagawa da kai Allahu bai bari ba. suka je lafiya gida da yaro halima ta dubi wanga yaro na daga gidanta an yi taro domin daraja ta wanga yaro muhammadu jiri dan zuwai ba muhammadu jinjirin halima ba san wahala ba mun halima akwai tausayi abin halima da alkhairi game da himma ba ta kishi ba jiri dan zuwai ba Amina uwar da ke da himma ta haifi na biyu ba usuma ya koma can wurin halima baya ya sha nono abun halima ban ci ya sha gun suwai ba zama sana biyu gun halima ya sa haske gidan halima da alkhairi gidan halima zama da alkhairi gidan halima arziki ya mamaye halima abadan bata san rashin kwabo ba dabbobi ga sun yawaita abinci gidanta ya wadata ga kuɗi ga abin bukata domin daraja ta dangana ta bata san darashi a duniya ba wata rana na biyu ya yi zance da zaki sun karin kasance yan yara ƙanana sun kasance lamarin ya sa su sun fikimce ba su sami abin da za su ce ba gane haka sun ka nuna yin masu ka ruda sai wurin halima suka ce tsoro muke halima zaki na can da ɗan halima a musan ba za shi rayuwa ba halima da ta zuwan kasance ta kasu zama da rai a kwance don an ce ɗanta ne kasance da zaki wanda ba a zance watakila ba za ta sami ɗan ba sai yara ƙanana sun takaita ta hangi na biyu sai ta zanta a zuci ta nuna hamlalarta a nan ne sai ta dubi ɗanta ba ta gan shi cikin bakan sifa ba ga dabbobi suna ta kiwo ga ga kiwo a jikin su ba sifa ta ciwo ga ciyawa nan suna ta kiwo kuma ga nan suna ta kiwo kuma ta ga na biyu bai da ciwo zakin bai za shi halaka ba wata rana da yara sun ka koma da na biyu Daji da na biyu ɗan Halima, wurin kiwon bisan Halima, sai ga wasu sun fito da yin masu da ɗauki na biyu ɗan suwai ba. Da ta haka hankali ya tashi, Halimatu dole sai ta tashi, neman yaron da babu bashi, suna haka sai kawai ta ganshi ba ta ganshi cikin bakar sifa ba. gani haka sai kawai ta nisa don gado sun tafiya kwarai da nisa shi ma da ya ganta sai ya nisa don tafiya da shi da nisa ba a kai don mu ba raza ba ya jama ne mai na gani mala'iku ba sun daga ni sun kwantar sun rigin gina ni da kirji na ga sun fasa ni amma ba don nufin fada ba nan ne suka fi da zuciyar shi suka fi da jini na zuciyar shi suka wanke ta da zuciyar shi suka sa himma a zuciyar shi da fahimta ma ba a rage ba bayan sun ƙara wanga aiki zuciyar sa da sai ta ƙara girki darajar sa na biyu ta yi aski ya zami yawan kula da girki kuwa bai kai shi ɗaukaka ba Muhammadu shekarun sa hudu na Halimatu ta rikon amana ta ta relo babu cin amana ta mai sai uwa Amina da ta haifi na biyu da zuwai ba. Ya shekara biyu wurin uwarsa Amina ta kawar sai ta bar sa shekaru shida ne na haihuwarsa da ɗaya ya rashin mahaifiyarsa a bansan babansa duniya ba. kafin ta wuce ba sai du'a'i ga annabi don gudun bala'i domin ya guje sahun bala'i aminatu ta yawan du'a'i ga danta aminu kan suwai ba Muhammadu ya rashin uwar Muhammadu ubansa sannan kuma ya rashin uwarsa ya koma inda ƴan uwansa kakansa ya dauda wayaniyarsa shi ma bai zauna duniya ba ya kawai bar maraya Muhammadu ya zama maraya Abu Talib ya zama maraya Muhammadu mai yawan biyayya ga kowa bai ya hasada ba Abu Talib ya dau Muhammad ya zai shine uban Muhammad ya dauki dawainiyar Muhammad yana tausaya ga Muhammad bai shi bai bar Yar Muhammad yana tausaya gun Muhammad bai barci cikin rashin tuba ba. Muhammad na cikin gidansa ya ga cikin diyan jikinsa suna ta kula da arzikinsa kowa na kwaikwayon halinsa da bai cuta da yaudara ba. Bayan da na biyu ya yi aure, Hadizatu ce ya fara aure, Allah ya shirya wanga aure, ya ba su tsaya ga wanga aure ba a yi shi cikin bakin ciki ba. wata rana na biyu ya yi mafarki jibrilu ya zo cikin mafarki suka zanta nan cikin mafarki ya ce masa zai zama ma'aiki na Allah ba da garzama ba sai ji jikinsa ya yi rauni ya ce ma ji da zo rufe ni ki sabar ko ki rufe ni wannan zance ya tsorata ni hakika ba batun ba ba da ya shekara arba'in guda ne ya bayyana shugaban mutane aljannu har zuwa mutane ga mala'iku fa shugaba ne ga kowa ba da zama ba zuwan sana biyu babu shakka shi haske ne da babu shakka duniya fadin ta sai ya haska ya fara kiran garin sa makka su Allah ba da zama ba aka ce masa zai ji hori maka dukan jama'ar da ke a maka yan uwansa waɗanda ke a maka an ce kowa shi ne da shaka a ji Allah ba daga gaba ba a yarda da tallashi kaɗai ne a yi annabi don a cin matsale na shiga aljanna don a gane biyar Allah ko wajibi ne ga kowa ba da karkata ba a yi imani a zan kulawa da sallah ban kulawa azumi Ni shi ma azan kulawa falalar Allah azan yabawa aikin haji ba da an bari ba. Muhammadu ya kira a karɓa, Hadizatu ce da fara karɓa, Abubakari na biyu ya karɓa, na uku Aliyu ne ya karɓa basuwa, manzo mu ba raza ba. Abu Jahalin da ‘yan uwansa kafiran da suke biyar halinsa suka ce zancen ga sai a fasa, ya za a yi har a ce a fasa su ba sa bautar gunki ba sa bari ba su dai bauta suke ga gunki gaskiya sun maisuwa ga gunki su ba su barin biya ga gunki ba za ki hana su bauta gunki daga da wurin ba sa